أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta bunfere mu na muku gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna juma'a sha hudu ga watan ramadan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da sha biyar ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihim assalam shekara ta 2022 kenan muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya a aya ta wato 50 zuwa aya ta 51 amma saboda aya tana da alaka wato da aya da take gabanta kina yau za mu kuma aya ta 50 a cikin suratul anfal a shafi na 183 insha Allah ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya Allah ya ce walau tara idh yatawaffal ladina kafaru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق نعم yan uwa kamar yadda muka sani akwai alkawari da muka yi mai yan uwa a duk darasin da zamu gabatar musamman cikin ilmin musallafatul lughawiyya mun yi bayanai mun kawo su kuma in mun kare su mun yi alkawari za mu kawo a cikin abin da ya shafi alfuruqul lughawiyya to a yau insha Allah ta'ala za mu ka abin da ya saura cikin abin da ya shafi almuthallathat al-lughawiyya al-mukhtalif al-ma'na kalmomin da za mu dauka kalma ta farko al-ammatu an gane ko al-ammatu in an ce al-ammatu da hamza ba da ainun ba fa al-hamza tana da mimun mai shadda in an ce al-ammatu shine suka ce ash-shajjatu fi ar-ra'si tablughu ad-dimagh shine roci in ji malaman zaure a rotsi ma mutum kai har wanda yana iya kai zuwa ga kwakwalwarsa shi ake cewa al'amma an gane ko shine al-ma'mumatu in ka diba cikin fiqhu za ga ana nuna wato rotsi wanda yake da alaka da raunin kai ko kuma ya fasa wato kashin kai al-immatu ana nufin an-ni'ma da kuma al-ghina wadata shine al-immatu in an yi ma al-hamza kasra al'ummatu kuma ana nufin jama'a ta mutane duk da yake tana da ma'anoni daban-daban a cikin alkur'ani wanda za mu zo ta rana mu yi bayanin su insha Allah ta'ala kuma mun taɓa wannan bayanin sai abu na gaba shine wato asallu in an ce asallu da swadun da swadun an kai maswadun fatha da lamun shine sun ka ce darbul hadidi ba'dahu bi ba'd a buga wato doki karfe a buga da karfe sunan shi asallu an gane ko sannan kuma in an ka ce asillu an gane ko asillu aka yi maswadun kasra shine hullatun raqiqa wato wata hulla ce wadda take ba mai kauri ba to ana amfani da ita ana ce mata wato hayya afwan hayyatun raqiqa wato kamar macijiya ce wadda take ba ta da abin nan ba ta da kabri wato karama ce sannan an ka ce as-sullu as-sullu an kai maswadun don masu ne ma an tara min ta'amin aw sharab abinda yayi wari ko ya doyi na abinci ko kuma abin sha to madalla sai kalmar mu ta uku al-masku al-misku al-musku an gane ko ya an ka ce almasku shine aljildu aljildu fata an gane ko an ka ce almisku shine turare wanda asalinsa wanda ake ɗebowa ne daga wato wuyan barewa ko kuma jinin barewa sannan kuma an ka ce almusku shine abin da ake abin nan abin da yake rike rayuwar dan adam an gane ko ma yumsikur bihim bihim ramqa yani abin da yake isa dan adam ya rayu ma'ana abin da ke iya rike rayuwar ka shine almusku to madalla sai alqastu alqistu alqustu in an ce alqastu shine wato aljawr shine wato zalunci wa amma alqasituna fakanu li jahannama hataba alqistu shine adalci subhanallah jibi kasra dai tabbambanta su wa nad'u almawazin alqist li yawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a alqist kuma suka ce udun yusta'malu bakhuran wani icce ne wanda ake amfani da shi kamar matsayin turare ana hayaki da shi ra'ihatu tayyiba yana da wato kamshi ma'ana kenan yana da kamshi sannan kuma ana amfani da wannan iccen wani lokaci a wajen magani kalmar mu ta gaba sai allammatu allimmatu allummatu an gane ko in an ka ce allammatu sannan kuma allimmatu allammatu shine wato ashadda wato ko tsanani ina fata an fahimce ni ko kuma shine mutumin da wani abu ya same shi na shaidan masun junun a ce wato bihi lamma wato ana nufin shaidanu sun taɓe shi ina fata an fahimce ni sannan kuma allimmatu allimmatu ita ko allimma shine wafratu sha'arin ra'as gashin kai ya zumunto ya zubo kana da cikakken gashin kai wanda har zai kawo shahmatul uzun suka ce yana iya zuwa ga fatun kunne ya rufe kunne an gane ko almutajawiz shahmatul uzun wanda ya wuce fatun kunne kenan ya kawo hannan ga wanda yake kallo na an gane ko to sannan allumma shine arrufqa aljama'a ka samu jama'a wanda zaku tafiya za ka tafiya tare da su shi yasa laraba suke cewa la tusafiru hatta tusibu lumma kak ku yi balaguro sai kun samu jama'a wanda za a yi tafiya tare da ita a ƙarshe cikin musallasat sai alhamam da alhimam da wato alhumam in an ce alhamam shine wato tantabara kamar da muka sani ana ce mata alhamam kuma an ce alyamama wato ita ce hasbiya ko kuma abin nan hasbiya da suke ci mata hasbiya alhimamu kuma shine almaut mutuwa ko qada'ul maut hukunci na mutuwa in an ce kuma wato alhumam shine wato abin da ake kira humma wata masassara ce ko mu ci zazzabi tusibul ibil wadda take samun wato raqumi wadda dabbobi to ana kiranta alhumam daga tsananin zafi to yan uwa wannan sune almusallasat al-lughawiyya da muka samu muka kawo na ciro su ne daga cikin littafin Sheikh Abdul Latif Shuwairif mujalladi na hudu yan uwa za su iya dubawa su fahimce su akwai littattafan da suke da alaka da wannan zan dan bada su sai mu koma cikin karatunmu na farko akwai manzuma ta abubakar alwarraq albahnasi a cikin musallasatul lughawiyya na imam qutrub sannan akwai manzuma ta sheikh ibrahim al-azhari cikin musallasat amma na imam qutrub ma'ana kenan sun yi shi a matsayin manzuma akwai manzuma ta ibnu malik a cikin musallasat wanda yake ammatan ya haɗo musallasatul kalam da dama wasu ai baiti dubu ne in ban manta ba sannan akwai manzumatu sheikh abdulaziz ad-duraibi shi ma a cikin musallasatul kalam wanda yake ammatan to da haka wannan na kawo su ne saboda ɗalibin ilimi ya san akwai irin wannan ilimin kuma ya bincike akan shi zuwa gaba za mu duba mu gani cikin alfuruqul lughawiyya mu dan tsakaro ma mutane kuma mu dan faɗa musu kuma littattafan da suke da alaka da wannan dan amfanin mu gaba ɗaya Allah ya taimake mu aran ma sai a sake koma a karanta aya
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق الله يتي ولو ترى داديك غني يا محمد يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ko kuma ya kai wanda sakon wa'azi ya kai gare ka bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ana nufin ka duba ba wai ana nufin ba a duba da ido domin na ana son a duba mala'ikun ba a ganin su amma kuma lokacin da suke bugun fuskan mutum kuma mamaci ba gani da kai ba gaibi ne sai in Allah ya so a gani da haka nan ru'ya ce wanda yake ba ana nufin a gani da ido ba sai wanda Allah ya so in Allah ya ga dama idh yatawaffa malam mai jalalin yace bil ya'i watta akwai qira'a idh yatawaffa ko idh tatawaffa imam ibn amir shi karanta iz tatawaffa alladhina kafaru almalaikatu to dama atta'u malaikatu ta anis majazi ne babu wata matsala to amma da an kace iz yatawaffa alladhina kafaru almalaika sai zaman to ga sunan muannas ne amma kuma ya zo da da, da ya unce malamin suka ce babu matsala a matsayin shi na muannas majazi sannan kuma an yi alfaslu wato an yi alfasul an raba tsakanin fa'ili da maf'ulun bihi shi yasa anka ce idh yatawaffa alladhina kafaru almalaika ma'ana anka kawo shi da ya'un ta'lilat ne nahwiya an gane ko to lokacin da ya tawaffa alladhina kafaru almalaikatu kina almalaikatu bari mu fassara irin ta malaman zauri almalaikatu malaiku ya tawaffa alladhina kafaru suke karbar rayukan kafirai asalin kalma ta at-tawaffi shine tana nufin karba abu cikakke tawaffa dainahu ya karbi wato abin bashin sa to amma istilahi na alqur'ani inji malamai sai ta kuma kamar haqiqa urfiya in qur'ani ce tawaffa yana nufin wato karbar rayuka domin dan adam Allah ya baka kwanaki ne shekarunka da kwanakinka da awoyi da sakan sakan ana karɓar su kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sai an karɓe su gaba ɗaya shi yasa ake cewa yabna adam inna ma anta ayyam fa kullama dhahaba minka waqtun dhahaba juz'uk ya kai dan adam kai a matsayin lokaci kake duk lokacin da sakan dan ya tafi to sashen kana yake tafiya sai mu yi hattara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaika lokacin da mala'iku suke karbar rayukan kafirai mun ce waɗansu malamai sun ce alfa'il shine Allah kenan idh yatawaffa Allahu alladhina kafaru an gane ko Allah yake karɓar rayuka wanda suka ce a'a almala'ikatu shine fa'ili to kaga sabani ne amma babu matsala Allah yana karɓar rayuwa a cikin alqur'ani an faɗi wannan Allahu ya ta'affal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha mala'iku suna karɓar rayuwa hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun sannan mala'ikun nan suna da shugaba duk da yake ana kiran shi Azra'il malamai sun ce sunan shi bai inganta ba a cikin wani nassi wanda an ka tabbata har yanzu ba a samu sunan shi Azra'il ba amma sunan shi Malakul Maut qul yatawaffakum Malakul Maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un to an ce Allah yana karbar rai an ce mala'iku suna karbar rai an ce kuma mala'ikin mutuwa yana karbar rai to ya za a yi da wannan sai malamai suka ce babu matsala Allah shi ke karbar rai ma'ana da izinin shi ne ake karɓar rayuka wa ma kana nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala an ce mala'ikin mutuwa yana karɓar rai shine mala'ikin mutuwa saboda Allah ya wakilta shi shine shugaba a cikin wannan fanni qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum kuma a ce zai iya rarraba a ko ina a ganshi tunda ba mutum guda yake mutuwa ba babu matsala don ya rarraba an ganshi dan adam yayi ilimin da zai iya yin TV a ganta a cikin miliyoyin gidaje ko a wurare a lokaci guda balle Allah da ya halicci dan adam a ce ya kasa yin abin da za a gani a wurare daban-daban wannan kuskure na sannan kuma mala'iku suna karɓar rai an sanya mishi wanda suke taimaka mishi ko ba haka ba hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun dan haka ba kuskure ne a cikin alqur'ani an gane ko almala'ikatu mala'iku suke karɓar rayukan su yadribuna wujuhahum muka ce waɗansu sun ce na almala'ikatu yadribuna wujuhahum mala'iku su ne fa'ilin anan waɗansu suka ce a su mala'iku su ne mubtada in mun ce Allahu shine fa'ili yadribuna wujuhahum sai zamanto su mala'ikun su ne ke bugun fuskokin su kenan a wannan fassara ba su ne ke karɓar rai ba sai dai waɗansu ayoyin su suka tabbatar da mala'ikun suna karɓar rai dan mu fahimci wannan da kyau yadribuna wujuhahum suna bugun fuskokin su wa adbarahum da kuma wato bayan su kenan duburorin su bi maqami' min hadid da kulake an gane ko waɗanda suke min hadidin waɗanda suke wato na na ƙarfe an gane ko shine abinda malamai suka faɗa to malamai sun yi saɓani shin a wani lokaci ne ake bugun fuska shin wannan abin yana da alaƙa ne da kowane lokaci ko yana da alaƙa ne da kafirran badar su kaɗai ne ake yi ma wannan domin an ce wa zuƙo azabal hariq ko ɗanɗana azaba ta ƙuna ya ƙulu na lahun za su ce da su zuƙo azabal hariq ko ɗanɗana azaba ta wuta kenan ai anna to sai malamai suka yi saɓani shin wai wannan mas'alolin da aka faɗa na bugun huska da duka da haɗa da wuta shin suna da alaƙa ne da kafirran badar nan yakin badar ne ake zance ko ku a'a suna da alaƙa da dukkanin kafirrai waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa a'a wannan qadiyya tana da alaƙa ne na wazuku azabal hariq da kafirran badar domin an yi musu azaba ne shine su ne waɗanda suka fi kowa laifi daga cikin kafirai su suka yake fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi aka hada musu da bugun fuska da duka da kuma kuna waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa a'a duk kafiri zai iya haɗuwa da bugun fuska da abin nan da bugun dubura amma zuku azabal hariq shin dukkan kafirai za a yi musu koko waɗanda ɗaya aka faɗa waɗansu malamai suka ce yakin badar ɗaya aka ce wa zuku azabal hariq su kaɗai ne suke da wato bugu da sanduna na wuta ko mu ce kulaki na wuta ina fata an fahimce ni waɗansu kuma suka ce a'a ranar da za a tashi ran tashin alƙiyama ne za a ci musu zuku azabal hariq to amma idan muka dubi ayoyin alkur'ani muka duba su za mu ga cewa abinda alkur'ani yake tabbatarwa shine cewa wannan qadiya ta bugun fuska da kuma bugun dubura ba ta shafi kafirran badar ba domin Allah subhanahu wataala ke cewa innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum al-huda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum an gane ko wa amla lahum muna da qira'a wa umliya lahum wa umliya lahum qira'a ce ta Abu Amr ana nufin wa umliya lahum shaytan ne wato an batar da su ne ko a ce an yi musu talala domin talala shine a barka kana ganin kamar ka ci nasara amma wato zaka fada cikin halaka umliya lahum ma'ana an yi musu talala Abu Amr ibn al-Alash ya karanta da wannan wa umli lahum kuma Imam Yaqub ya karanta ma'ana ina musu jinkiri ne ni Allah shine umli lahum nan sai zaman to ba fi'ili ne mabni lil maf'ul ba fi'ili mudari'i ne kamar da cewa umli lahum inna kaidi matin ina fata an fahimce ni sauran jamhur sun karanta wa amla lahum shaytan ne ya musu talala amma da izinin Allah kenan shine batar da su batarwa tare da talala domin wasu sun fassara da talala ko batarwa sai Allah subhanahu wataala ce zalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'd al amr wallahu ya'lamu israrahum imamu hafs da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta israrahum sauran kuma qurra sun karanta asrarahum sai Allah ce to fa kaifa idza tawaffatuhum al mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum sai aka ce zalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum kaga wannan azaba da an kai musu bi annahum ittaba'u ma askhata Allah dan sun bi abin da ya fusatar da Allah wa karihu ridwanahu sun kyamaci abin da Allah yake so ashe duk wanda yake aikata abin da ke fusatar da ubangiji duk wanda yake yin abin da Allah baya so kuma abin da yake Allah yake so yake kyamashi to wannan za ta iya samu shi dan Allah ya ishara zuwa ga illa dan haka ashe bugun fuska da kuma bugun dubura wannan bai kebanci mutanen Badar ba amma wa zuqu azabal hariq shine shin shi anan da aka faɗe shi wadansu malamai suka ce duk kafirai ana yi musu azaba ta hariq tunda dama wutar za ta iya shafar su tun daga lokacin da aka fara daukar ransu wadansu kuma suka ce a wa zuqu azabal hariq yana da alaka ne da kabari in an kai su wadansu suka ce to zuqu azabal hariq za a faɗa a cikin kabari kuma in an tashi za a wato tayar da su a cikin abin da yanayin wuta wanda sun ce wa zuko azabal harir za a fata su wannan ne lokacin da za a kada su a cikin wutar jahannama almuhimmu dai maganganu ne na malamai wa zuko azabal harir za su dandana azaba ta wuta Allah kai muna tsari da azaba ta wuta malam sai Allah ya ce zalika bima qaddamat aydikum zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bi dhallamin lil 'abid zalika in ji mai jalali ne ce wannan at-ta'dhib azaba bima qaddamat aydikum saboda abinda hannayenku sun ka gabatas yace abbara biha kenan nan Allah ya yi amfani da kalima ya yi furuci kenan da kalima ta biha ta al-aidi kenan duna ghairiha an gane ko wato ya faɗi hannaye bai faɗi wani abin da ba hannaye ba li'anna akthar al-af'al domin mafi yawancin ayyuka tuzawalu biha ana aikata su ne nan tuzawalu ba ana gusarwa ba ana nufin ana aikatawa al-muzawala shine al-fi'l wal amal wato tuzawalu biha ana aikata su ne da waɗannan wato abin nan hannaye wa anna Allah laysa bi dhallamin lil 'abid wa anna Allah haqiqa Allah laysa bi dhallamin bai kasance mai zalunci ba ai yace ai bi dhi zulmin bai kasance ma'abucin zalunci ba lil abid ga bayi fa yu'adhibuhum balle hayya azabtar da su bi ghairi dhanbin ba tare da zunubi ba na fata an fahimta to a wannan aya zalika an yi ishani zuwa ga at-ta'dhib azabar da an kai musu an gane ko bima qaddamat aydikum saboda abinda hannayenku sun ka gabatas menene hannayen sun gabata su nan ana nufin abin da sun ka aikata gaba daya yace nan utliqal kullu kenan utliqal juz'u wa urida bihi kull an ce abin da hannayen sun ka aikata amma ana nufin dukkan abin da hannayen duk abin da sun ka aikata shi yasa qur'ani wani lokaci sai danganta abu zuwa ga wata gaba saboda kallon wani muhimmanci hannu ya fi yawan aiki ga dan adam wani lokaci sai danganta abu zuwa ga zuciya wa la taktumu shahada wa man yaktumha fa innahu athimun qalbu kaga sai yace athimun qalbuhu zuciyar shi tana da tana da zunubi alhali ko dukkan dan adam ne saboda ita zuciya ita ce masdar na wato al'ama kenan sai kai hattara me yasa danganta zuwa ga hannu alhali idon mutum suna aiki wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula gabbai suna aiki gaba ɗaya amma sai ce zalika bima qaddamat aydikum yana nufin abin da kun ka aikata ina fata an fahimci ni wannan kaga dole sai ka fahimci wato balaga ta alqur'ani Allah ya kyauta zalika bima qaddamat aydikum wannan saboda abinda hannayenku sun ka aikata ne kenan na kafirci wa anna Allah laysa bi dhallamin lil abid Allah bai kasance ba bi dhallamin mai zalunci lil abid wato gabayi kalima ta dhallam siga ce ta fa'al siga ce ta mubalagha an gane ko in an ce katilun mai kashewa kattalun mai yawan kashewa kamar da ibrahim sai ce ya qtulani wal mar'u laysa bi qattalin in an ce kuma fa'ala ya aikata fa'ilun mai aikatawa fa'alun mai yawan aikatawa an ka ce Allah fa'alun lima yurid mai aikata abin da yake so abin nan yake so to an ka ce zallamin lil abid Allah ba mai yawan zalunci bane tunda fa'alun ne ba a ce wa anna Allah laysa bi zalimin lil abid ba to kaga akwai matsala in an ce Allah ba mai yawan zalunci bane to kenan kamar Allah yana yiwa Allah ya zalunci dan kadan wal iyadu billah kuma ba haka alqur'ani yake nufi ba to shi yasa waɗansu daga cikin malamai sun ka tafi cewa to nan akwai iskali amma dole sai an bada amsa waɗansu sun ka ce da an ka ce zallam nan tana nuna Allah ba mai yawan zalunci ba amma sai aka samu ayoyin da suka nuna Allah baya yin zalunci kwata kwata kenan wannan ta kore zalunci mai yawa sai aka samu kenan ta zama to nan tana daga cikin mutashabih sai an ka samu al muhkam wanda ya fassara nuna ducewa Allah bai baya yin zalunci ko dan kadan ina suke ayoyin suna da yawa inna Allah la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha ko yudha'ifha wa yu'ti kullu min ladunhu ajran 'azima wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamati fala tudhlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin wa wudi'a al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ولا يظلم ربك احدا ولا يظلم ربك احدا kina wannan nuna Allah baya yin zalunci baya yin zalunci baya yin zalunci kwata kwata kamar da cikin hadisi na sahih muslim ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu wadansu daga cikin malamai sun kace a'a da an ka kawo nan zallam an kalli bayi suna da yawa ba wai ana nufin nan Allah ba mai yawan zalunci bane a'a an kalli bayin shi suna da yawa to dole siga ‘yan an cewa laisa bi zalimin lil abid yawan bayin shi ya dace da a kawo siga ta mubalaga kenan mubalaga tana da alaka ne da yawan bayi shi yasa to sai an ka kawo laysa bi dhallamin lil abid domin idan an ka rarraba bayin sai ko ne shi dauka wato mubalaga sai ta koma wato daidai dinta waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a dhallam da an hankalta ma shi ubangiji wato Allah shi fi cancanta a ce bai yi zalunci ba to tun da kore mishi zalunci abu ne wanda kina bukatar karfi shi yasa ma an ka zo da siga mai karfi an ka ce wa annallaha laysa bi dhallamin lil abid shine abinda malamai sun ka kawo abinda malamai suka kawo kenan to yan uwa kafin mu shiga cikin mu wuce cikin karatunmu akwai mas'ala guda biyu da za mu tattauna akan su a nan sannan wato mu wuce a aya ta gaba shine cewa abu na farko abu na farko shine nan mun samu mutuwa ta kafirai irin yadda Allah ya nuna suke mutuwa ya tawaffal ladina kafarul mala'ika to nan akwai abin da ake kira mafhumul mukhalafa mafhumul mukhalafa shine kishiyar abu to ya kamata in kana tafsirul qur'ani bil qur'ani ko at tafsirul mawdu'i ka hado ayoyin da suke nuna yadda za a karbar rayukan kafirai kuma ka hado ayoyin da suke nuna yadda za a karbar ran masu imani kaga nan ayoyi kawai at tawaffi shine mawdu'in da zamu dauka yadda za a karbar ran kafirai walau tara idh yatawaffal ladina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum dhuqu adhab al hariq ko ba haka ba fa kaifa idza tawaffatuhum al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum ko ba haka ba don haka a cikin suratul muhammad ko suratul qital sannan kuma in ka duba a cikin suratul an'am aya ta bayani irin ko an ce ayoyi sun zo da aka bayanin za a karɓar rayukan kafirai ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاعكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tas'umun masu imani kuma sai ka juya da sauran ayoyin da sun kai magana kan kafirai wan nazi'ati gharqa amma masu imani kuma sai ka kuma yadda za a karbi rayukan su su ko ana musu bushara innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wasun ce lokacin karbar rai wasun ce cikin kabari wasu ce in sun tashi wasu ce in za su ga aljanna duka waɗannan abubuwan babu matsala za a yi musu bushara da aljanna a cikin lokuta daban-daban matsala ta ƙarshe a ƙarƙashin waɗannan ayoyin shine da Allah ya ce walau tara alladhina zalamu idh walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaika mai jalani ce kawo ta matsala ta lugha yace jawabu wa jawabu law an gane ko mahzufi ne wajawabu law la ra'aita amran aziman ma'ana an shafi la ra'aita amran aziman domin qur'ani yana da uslubi a cikin larabci akwai abin da ake cewa uslubi za a shafi to qur'ani yana da wannan uslubi akwai alhasfu dirasa ce da take dirasa ce amma ɗaliban ilimi za su yi amfani su yi bincike kanta misali mun ka diba ba nan da ya zo ba a cikin alqur'ani zan zan ba da misalai Allah subhanahu wataala ke cewa walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'azaba anna alquwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul azab kaga a cikin suratul baqara kenan walau يرى الذين ظلموا كو ولو ترى الذين ظلموا آه قراءة نافع ده إمام ابن عامر ده إمام يعقوب ده كما ابن وردان بخلف عنه شيشنا ده تراكم ينا ده يرى سوراكم سن كرنتا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ابن عامر يا كرنتا إذ يرون العذاب واتو أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إمام أبو جعفر ده يعقوب سن كرنتا إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب أما سي أنكتي ولو تراكو يرى بأكاو جواب أي لرأيت أمرا عظيما ko ko a'a za a cewa ka bar shi domin an shafe hikimar saboda kowa ya kaddara da ka ga lokacin da kaza zai faru sai aka yi shiru kenan kaga an kama kaddara abubuwa daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban yana da yawa a cikin alkur'ani alhakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin sun kace lama alhakumut takathur ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا سيما لما سكت أيضا واتو ولو أن قرآنا سيرت به الجبال دا أنسى قرآن دا أنك تفيد دوا سورشي أو قطعت به الأرض كوكو أكا ينك كسا دا ونا أبن كراتون أنغاني كو أو كلم به الموتى كو أكا مملا واتو متتموتو رشي سي أكا تشي شروع سي أسوكا تشي وأنا سكتي لكان هذا القرآن دا ونن قرآن شي في چنچنتا an gane ku wadansu kuma suka ce a walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu ay walau sayyarna bi hadha alquran aljibal da mun tafiyar da duwatsu da wannan alqurani don Allah na ikon yayi wannan an gane ko suyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ardu ay wa qatta'na bihil ard muka yanke kasa da wannan alqur'anin saboda karfin sa ko ba haka ba wa kullima bihil mauta la kafaru da sun kafirci su ko sun kace hujjar su saboda abinda za a kaddara a gaban wannan aya kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihim alladhi awhayna ilayka wa hum yakfuruna birrahman ay la kafaru inji wadansu malamai to anan na kawo wannan saboda akwai alhasfu uslubi ne cikin larabci akwai risala ta magister da an rubuta a kasar Ibrahim Rufaida dan kasar Libya ina ganin a Azhar ya rubuta ta yayi alhasfu fi asalibil lughati al-arabiyya Imam Suyuti kuma a cikin al-itqan fi ulumil Qur'an kadiba cikin babul ijaz wal itnab ya kawo babi da da nau'i nau'i na hasfu a cikin alkur'ani mai girma Allah ya taimake mu Allah ramma Allah ce ka da'abi ali fir'aun
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب malam mai jalalai ne a aya mun ce muna bin jalalai ne saboda fassara ɗaiɗaikun kalimomi ko ba haka ba abu ne wanda ke da muhimmanci saboda fassara kalima zai taimaka ma ɗalibin ilimi wanda kuma in Allah ya bamu iko muna son littafin ma gaba ɗaya zamu keɓance shi ba tare da tafsiri irin wannan ba a fassara kalimominsa saboda ɗaliban ilimi su san yadda ake fassara kalimomin gwargwadon iko in Allah ya bamu iko kuma Allah ya bamu rayuwa Allah ya taimake mu malam yace da'abu haula'i wato da'abu ɗabi'asu an gane ko ka da'abi ai ka adati kamar ada ha'ula'i waɗancan su mutane ana nufin mutanen badar ko kafirai ka da'abi ali fir'aun wato ka adati ali fir'auna kamar al'ada ce ta fir'auna da mutanensa wallazina min qablihim da waɗanda suka gabace su su fir'auna kafaru bi ayatillah sun kafirce ma ayoyin Allah subhanahu wata'ala fa akhadhahumullah sai Allah ya kama su malin yace bil iqabi da wato uquba wato azaba kenan bi zunubihim da zunubansu an gane ko jumlatu kafaru wa ma ba'daha mufassiratun lima qablaha kenan jumla wadda anka ce kafaru bi ayatillah ta fassara ce lima qablaha ga abin da ya gabace ta domin an faɗi al'adat to wace irin al'ada ce shine kafaru bi ayatillahi fa akhadahumullahu bi dhunubihim ina fata an fahimci ni to nan yace inna allaha hakika Allah ƙawiyun Allah mai tsananin ƙarfi na alama yuriduhu akan abin da yake so shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne wannan shine abin da malik ya kawo kenan yan uwa sai su yi kokari sun yi mallan ya ce jumla mufassira kadiba cikin jumlolin qur'ani matsayin su a irabi da matsayin jumla itiradiyya ce wannan jumla ta zo kaza ta zo kaza ta zo kaza da i'rabul mufradat da i'rabul jumal saboda yana taimaka wa ɗalibin ilmi wajen fahimtar nassoshi da kuma fahimtar shari'a Allah ya taimake mu to sai mu koma zuwa ga wato abin da namu kada abi ali fir'auna malam ya kaddara da'abuhum kenan al'ada su akwai abin da an ka shafi ka da'abi ali fir'auna kalima ta da'ab asalin ta kalma ce da tana nufin abin da ya zujere bai yanke ba qala tazra'una sab'a sinina da'aban imamu hafs ya karanta da fathul hamza da'aban saura kuma sun karanta da'ban to kaga a can ya karanta da fathul hamza kuma kira a ci mutawatir nan ko kowa ya karanta ka da bi ali fir'auna in banda wanda suke cewa ka da bi wajen wato mai da alhamza ayi abin nan nata to ka da bi ali fir'auna al'ada ce da abuhum al'adan mutanen makka ka da bi ali fir'auna kamar al'ada ce ta mutanen fir'auna na in an ka ce al malamai sun tattauna akan kalima ta al an gane ko waɗansu suke cewa kalima ta al'alu da asalinta daga al'ahlu ne in ji malaman surfu al'ahlu sai an ka maida alhamza ta koma wato ha'un ta koma alhamza waɗansu malamai sun tafi cewa haka waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a kalima ta ahlu tun asali daban laraba sun azanta sun azata kalima ta alu malarabawa sun azata ina fata an fahimce ni to akwai maganganu amma duk inda ta kai ta kawo ko da munci wai kalima ta ahlu ita an ka maida alu aka maida alhamza ta koma ha'un to amma akwai bambanci gare su ta fuskar ma'ana kinan wani lokaci ibdalukin zai sa a keɓance wani da wata ma'ana in an ka ce al'alul insan yan uwan dan adam ko iyalinsa sannan ana cewa alul insan an gane ko kuma yan uwansa kenan tana iya ɗaukar iyalinka da yan uwanka kalima ta alu da ahlu amma a ina suke bambanta in an ce ahlu to nan yana iya ɗaukar ma'abuta keɓantuwa a cikin wani aiki ko da wani abu bai haɗa su na zumunta ba a ce ahalul ilmi ma'abuta ilimi ahalu sina'ati ma'abuta wannan sana'a ko ma'abuta wannan fage ahalu ahalu amma ba a ce alul ilmi ko a ce alu sina'ati kinan kaga nan sun bambanta sannan ita kalima ta alu tana iya ɗaukar al'umman mutum gaba ɗaya da jama'arsa shi yasa kalima ta alu da an ka zo Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad an gane ko ɗansu malamai suka ce to na ali Muhammad ali Aliyu da ali Aqilu da ali Abbas waɗansu malamai suka ce a nan kalima ta alu ba tana nufin yan uwansa na jini ba tana nufin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadiba cikin jala'ul afham na ibn al-qayyim ya kawo maganganu masu yawa a karkashin wannan to amma zance mafi inganci in anka ce alu za a duba a gani shin in yan uwanka na jini take nufi da a yi ɗaukar ta da ma'ana khassa in kuma tana nufin a'a dukkan magoya bayanka to nan ka da abi ali fir'auna na ana nufin mutanen fir'auna ba yan uwan fir'auna ba dan fir'auna da shi da mutanensa ne sun ka kafirci sun ka sun ka bijire da'awa ina fata an fice sai wanda dalili ya fitar da shi matar shi ta yi imani ba za ta shiga ciki ba hakan ga yan uwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya an ce wa ali muhammad waɗanda suka yi imani da shi sun shiga ciki waɗanda ba su yi imani da shi ba to ba su shiga ciki domin da an ce ali muhammad yan uwan shi ake nufi sheikh ibnu usaimin yake cewa to ai za a iya sawar wato kafirai daga cikin su ciki kuma alhali ko ba za a neman Allah ya salati ga kafiri ba ina fata an fahimce ni ibnu usaimin yake cewa sha'ir yana cewa alun nabiyyi humu atba'u millatihi من الأعاجم والسودان والعرب لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب آل النبي إن أنت آل النبي أنا من الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاتي أن قالكو هم أتباع ملته سوني وأن سوك بيش كنا إن كتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دؤ الأمة منزو صلى الله عليه وآله وسلم تاشمتك an gane ko humu atba'u millatihi min al-aajimi na daga al-aajim sune wato mutanen da suke ba laraba ba was sudani ya an ce sudan ba wagga sudan ta kasar sudan ta yanzu ba sudan ana nufin duka bakaken mutane an gane ko al-aajim kun bakin mutum da wanda bakin mutum duk wanda ba balarabe ba amma ya kawo shi ne saboda wazanin waka shi tafi wal arabi min al aajimi was sudani wal arabi da kuma larabawa yace law lam yakun aluhu illa qarabatahu in dai zamanto an ce kalima ta alu ba ta ɗauka kowa sai ‘yan uwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da jini ya ce sallal musalli ala taghi abi lahabi nan sallal musalli ana nufin mai salati da zai yin salati ala taghi akan tsagi ma'ana mai girman kai mai ƙetare iyaka abi lahabin abi lahabin ka ku ga neman ma abu lahabin gafara ko annabi an hana shi tun shina da rai balle ma wani ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wama kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min inna ibrahima la'awwahun halim to abinda an ka annabin tun shi na da rai ya za a ce mu al'ummar sa bayan shi mu aikata kaga wannan ba zai taba yiwa ba Allah kai muna tsari kada abi ali fir'auna wal ladina min qablihim da wanda suka gabace su wanda suka gabace fir'auna qur'ani ya kawo kisoshin su nan alhamdulillah kathira abin da ya kamata mu fahimta wato qur'ani akwai wata ka'ida ta tafsirul qur'ani bil qur'ani kadiba cikin littattafan usulut tafsir zaka ga abin da ake kira al ijmalu wat tafsilu qur'ani zai zo da wani abu a dunkule wani lokaci sai zo ya fayyace shi da an ka ce alu fir'auna walladina min qablihim sai an ka ce da waɗanda sun gabaci fir'auna ashe tun daga annabi nuhu har zuwa annabi musa walladina min qablihim sun shiga cikin waɗanda sun ka kafirci ina fata an fahimce ni amma anan mi za mu iya fahimta walladina min qablihim waɗansu an kawo kissosin cikin alqur'ani wasu ba a kawo kissosin shi ba ko ba haka ba wa laqad abin nan منهم من قصصنا عليك ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك akwai ma mun zanne da ba da labarin su ba amma da an kace wallazina min qablihim da waɗanda suka gabace su mutanen annabi nuhu suna daga cikin allazina min qablihim domin annabi nuhu ya gabace wa ya gabace annabi musa ko ba haka ba in ka diba cikin suratul a'raf ma Allah ya ce walaqad arsalna nuhan ila qaumihi abin nan آه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم سنة آدا واسون قباتي متنا النبي موسى أنقال كوسو فرعون كينان النبي موسى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ديزو تكين سورة أبن ديزو تكين قصة كما تصالح أنقال كوسيتي وإلى ثمود أخاهم صالحا سنة يزو زوا متنا النبي لوط يتي ولوطا إذ قال لقومه سنة يتي وإلى مدين أخاهم شعيبا كديبا تكين أعراف دسيدي كاونن sannan sai ce thumma ba'athna min ba'dihim Musa kaga wallazina min qablihim wannan ya nuna waɗanda suka gabace su duk waɗannan sun gabace su sai ka ɗauko wallazina min qablihim din ga in ka ɗauko kissa waɗanda mutanen kace zaka bayanin ta ka fassala ta da irin yadda Allah ya da su ai kaga bayani ne mai yawa dan nan ma sai karatun ya ƙare maka wallazina min qablihim dan haka ka'ida ta al-ijmal wa tafsir tana taimaka ma ɗalibin ilimi wajen tafsirin alqur'ani mai girma wallazina min qablihim da waɗanda suka gabace su kafaru bi ayatillah kamar wani ya tambayi Allah wai wace al'ada ce ta mutanen fir'auna da wani shi sai Allah ce to kafaru bi ayatillah sun kafirce ma ayoyin ayoyin Allah ayoyin Allah kala biyu na akwai ayoyin Allah da ake karantawa an gane ko al'ayatu waɗanda ake karantawa misalan alqur'ani al'ayatul matluwa an gane ko alkitabul mas'ur kenan littafin wanda yake an rubuta shi sannan akwai al'ayatul manzura alkauniyya su ne ayoyin da ake kallo waɗanda suke nuna akwai Allah halittun Allah duk abubuwan da Allah halitta to da haka dukkan su waɗannan kuma Qur'ani ya tabbatar da cewa ayoyin shi da Al-Qur'ani da Injila da At-Taura duka Allah ne ayoyin sa ne waɗanda ake karantawa bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm sannan kuma waɗancan abubuwan da muke gani su ma Allah ya kira su aya dan kauni ce a'a ba a ce ma iska aya ce ta Allah ba a ce ma ma'ana halitta Allah aya ce ta Allah a'a duk abin da Allah ya halitta ala aya ce ta ubangiji ubangiji amma aya ce kauniya Allah ce inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allah minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbah والسحاب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون كاج قران يا تبتر da cewa ayoyi ne inna wato fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar laayatin li ulil albab ayoyi kauniya kauniya manzura qur'ani ayoyi ne wato mastura kitabun wato mastur wal kauni kitabun manzur haka malamai sun ka faɗa ba ni ne na faɗa ba kakka zaburo mini kafaru bi ayatillah sun kafirce ma ayoyin Allah duk wanda kafirce ma ayoyin Allah al-matluwa waɗanda ake karantawa to zai kafirce ma ayoyin Allah al-kauniyya domin zai shirka ya nuna ruwa wani lokaci ba Allah ne yi su ba wasu ba sun yi nuna ba cewa babu Allah ba su ma da akwai Allah ba balle a ce Allah ya sabkar da ayoyin kenan akwai alaka tsakankanin waɗannan kafircewar wani ya yarda akwai Allah an gane ko wal insa altahu man khalaqa samawati wal ardi yaquluna Allah amma bu sirra abota ma Allah shi kadai ba kaga sun sun yi imani da ayoyin Allah cewa Allah shi ya halitta na ayoyi kauniya sun yarda da su amma ayoyi shar'iyya abu su yarda da su da Allah ya ce Allah ta'budu illa Allah waɗansu kuma yanzu in muka samu kafirai su sun kafirce ma ayoyi kauniya kwata kwata dan sun nuna babu Allah da ya halitta to tunda sun ce babu Allah da ya halitta to balle ma har Allah a same shi ko kuma a ce ma akwai Allah balle ma har shi turo manzo kaga su gaba ɗaya sun kore ma ayoyi matluwa da kuma wato abin nan al-manzura Allah kai mu da tsari kafirci kala kala ne fa akhadhahumullah bi dhunubihim sai Allah subhanahu wataala kama su da zunuban su nan fa akhadhahumullah Allah ya kama su bi dhunubihim da zunubansu ina fata an fahimce ni to anan ma akwai al-ijmal wa tafsil da an ce su waɗannan kafirai Allah ya kama su bi zunubihim zunubansu to nan akwai azunubul mushtaraka zunubai waɗanda suka aikata waɗanda ga su ana ganin su wato sun yi tarayya kamar shirka mutanen annabi nuhu sun yi shirka an gane ko mutanen annabi hud sun yi shirka mutanen annabi salih sun yi shirka mutanen annabi shu'aib sun yi shirka mutanen annabi lut sun yi shirka dukkan su sun yi shirka to wannan zunubihim kenan zunubansu ba zunubai guda bane to amma kuma bi zunubihim kuma fa akhadahum Allah bi dhunubihim to akwai zunuban da Allah ya fassara muna ko ya ba mu bayani a cikin wato waɗansu surori waɗanda waɗansu sun aikata waɗansu sun aikata ba amma babu cewa waɗancan ba su aikata ba amma dai tana yiwa waɗannan su suka fi aikatawa kaga mutanen annabi Shu'aib aikin su tauye mudu bayan shirka don ba wai tauye mudu ɗaya suka yi ba a'a suna yin shirka ne kuma suna tauye mudu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khair wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit sannan mutanen annabi lutu su ko suna luwadi atatuna dhukrana min alalamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum ko bal antum qaumun adun sannan kuma mutanen annabi salih sun soge taguwa ta Allah sauran kuma ba ba su taguwa ba ko ba haka ba qala hadhihi naqatullahi lakum aya fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum azabun alim sai zaman to akwai zunub in an ce zunubihim zunuban su ba ana nufin lokaci guda aka yi su ba a'a an yi su lokutan su daban-daban in ba annabi Ibrahim ba da annabi Lutu da sun kai lokaci guda ko su annaba da su kai lokaci guda annabi Musa da Haruna masalan to kenan ko waɗanni suna da zunubansu ina fata an fahimce ni waɗanda suke mushtaraka zunubai mushtaraka shine zunubi na shirka sun yi tarayya a cikin aikata shirka ina fata an fahimce ni amma akwai kuma zunubai waɗanda suke ba mushtaraka ba su ne zunubai khassa misali mutanen annabi lutu suna da luwaɗi mutanen annabi shu'aibu suna da tauye mudu mutanen annabi salih suna da taguwa da suka soke ko ba haka ba sai zamanto waɗannan zunubai ne khassa fa akhadhahumullahu bi dhunubihim sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kama su bi dhunubihim da zunubansu nan kuma ya Allah ya kama su sai Allah ya bayani fa kullan akhadna bi dhanbihi kowanne mun kama shi da zunubin shi fa minhum man arsalna alaihi hasiba akwai wanda mun ka tura mishi guguwa irin mutanen annabi wato abin nan mutanen annabi lut inna arsalna alaihim hasiban illa ala lutin najjaynahum bi sahar an gane ko da kuma adawa su ma an tura musu iska mai tsananin karfi ko ba haka nan bari Allah subhanahu wataala ya faɗa an gane ko fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaq wa qalu man ashaddu minna quwwa awalam yaraw anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayamin nahisatin linudhiqahum adhab alkhizyi fil hayati ad-dunya wa la adhab al-akhirati akhza akhza wa hum la yunsarun sannan kuma fa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum fa minhum man akhadhat as-sayha akwai wanda tsawa ta kama shi an fahimce ni wa akhadha alladhina zalamu as-sayha mutanen annabi salih Allah ce wa akhadha alladhina zalamu as-sayha wa akhadha alladhina zalamu as-sayha fa asbahu fi diyarihim jathimin su ma mutanen annabi shu'aib Allah ya faɗa wa akhadhat alladhina zalamu as-sayha a cikin suratul hud qissa ta annabi salih ba ta da ta'un a cikin suratul hud qissa ta annabi shu'aib tana da ta'un wa akhadhat alladhina zalamu as-sayha ko ba ka nan bane saboda in kana cikin hudu ka bambanta Allah ya nuna tsawa ta kama su wa minhum man khasafna bihi al-ard akwai wanda kuma khasafna bihi al-ard muke kife kasa da shi irin su karuna an yi wato an yi kasa tsawa ta riga ta rubta su daga sun zuba sun halaka Allah ya kare da su ko baka ba fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin fa minhum man man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna da kuma waɗanda muka nutsar da su irin su fir'auna Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa an nutsar da shi wajawazna bi bani isra'ila al-bahr fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idha adrakahu al غرقوا قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد أصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون سنة الله يدي أن صد فرعون أتكن سورة واتو الشعراء سورا سروري فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين da haka qur'ani yana izo da abun mujmal wani lokaci sai ya fassala shi wannan ka'ida ce malaman usulul tafsir da malaman tafsiri sun san da haka inna allaha qawiyyun shadidul iqab haqiqa allah qawiyyun mai tsananin karfi na babu wanda yake da karfi irin na allah dan shi allah karfin sa babu abin da yake buwaya allah kowa kaji an ce yana da karfi akwai inda yake da karfi akwai inda bai da karfi yanzu wani da karfin damtsi amma bai da karfin zuciya ta an samu abin tsoro sai shi gudu wani yana da karfin kwakwalwa wajen har da cewa amma bai da karfin aiki wani yana da karfin ido yana gani amma kuma bai da karfin magana bakinsa wani yana da karfin jiki Allah ya bashi karfin jiki amma babu karfin zuciya haka ne kowa akwai inda yake da karfi akwai inda baya da karfi wani yana da karfi ta fuskar dukiya yana iya abin da yake so amma kuma bai da karfi ta fuskar lafiya bai da lafiya wani yana da karfi a wani ilimi wani fanni shi yasa kada ka ja da mutane cikin ilimin da Allah ya hore musu in baka sani ba wani Allah ya bashi ilimin lissafi wani Allah ya bashi ilimin alqur'ani ko cikin qur'ani wani sai Allah ya bashi harda wani Allah ya bashi qira'at wani Allah ya bashi tafsir wani kuma Allah ya hada mai duka wani kuma sai kace Allah ya bashi hadisi ilimin hadisi wani Allah ya bashi ilimin fiqh wani kuma Allah ya gada bashi hada mai wani kuma Allah ya gada ma Allah ya bashi ilimin geography wani history wani kaza wani kaza a can kana da karfi a nan baka da karfi haka ne to amma shi Allah babu inda bai da karfi kuma babu abin da ya buwaye Allah subhanahu wataala dan haka masu cewa akwai abin da ya buwaye Allah wannan kafirci ne wama kana Allah li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne azabar Allah tana da tsanani don duk wanda zai maka azaba duk iya azaba azabar da zai ma ya kashe ka to shi Allah bayan mutuwa ta zo sannan kuma sai a sake mai da mutum kuma a sake mai azaba kullama khabat zidnahum sa'ira innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hali yadhuqu al'azab sannan Allah subhanahu wata'ala ce min wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi azabun ghalib za a mai azaba mai tsanani wa ya'tihi الموت من كل مكان وما هو بميت ga mutuwa ta zo ta ko ina zai mutu amma ina da yake alkhallaqu ne sai Allah ya sake halittar da shi a cikin mishi azaba Allah kai mu tsari da wannan shi yasa babu irin azaba irin ta Allah ba wanda zai yi maka domin ranka guda ne in mutun yi maka tsiya iyaka ya kashe ka da ka mutu shikenan ya kare duk azabar da zai ma da ranka ya fita shikenan amma ta Allah Allah kai mu tsari da azabar ka duniya da lahira inna Allah qawiyyun shadidul iqab ana mu karanta aya ta karshe da duk lokaci ya fara mun halin sa zalika bi anna Allah
ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم آية ما يجلالين يتشي ذلك أي تعذيب الكفرة أذب تد كافرين أنك بأن الله أي بسبب أن الله سبب الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم Allah bai kasance yana canza wata ni'ima ba wadda akan mutane mubaddilan laha ya musanya ta bin niqmati da wato azaba kenan ita ce niqma hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai sun canza abin da suke tare da shi yubaddilu ni'matahum su canza ni'imar da kansu kufran ni'imar su kafirce mata su yi butulci sai Allah ya juya musu yace ka tabdili kuffari makkata it'amahum min ju'in wa amnihim min khawf kamar yadda mutanen makka sun ka juya ni'imar da Allah ya musu Allah ya ba su ya ciyar da su daga yunwa sannan ya ba su aminci daga tsoro wa ba'athin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ilaihim Allah ya turo musu manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil kufri sai sun ka kafirce ma waɗannan ni'imomi was saddi an sabilillah suka kange mutane daga hanyar Allah wa qitalil mu'minin suka yaki mu'minnai to wannan shine sai Allah ya musanya musu wa anna Allah sami'un alim sannan kuma shi Allah sami'un mai jina yana jin abin da kake faɗa in ka gode mishi ko baka gode mishi ba in ka karanta littafin shi ka gode mishi kayi abin da ya ce da bakinka alimin kuma masani na ya san niyyar kowa in ka faɗi gaskiya ya sani in baka faɗa ba kuma Allah ya san niyyarka ya san zuciyarka ya san abin da kake aikatawa yan uwa musulmi wannan aya tana ɗauke da bayani sai dai zuwa gobe in Allah ya bamu iko akwai rayuwa za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh